ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu dora inda muka kwana wanda a jiya mun kwana cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda kuma ah, an karanta wadannan ayoyin ah, to ba a samu dama fassara su ba shi yasa aka kawo da su shine daga aya ta 62 kenan ko 63 shine ah, to 62 zamu ce ko da yake cewa zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun wanda Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya karanta mana wato irin yadda Allah madaukakin sarki ya sanya mana dare da yini kuma muhimmancin su a wajen mu sannan da kuma falalata da yayi gare mu da kuma a kasancewar Allah madaukakin sarki wato ya mana ni'ima mai yawa sai dai godiya a mutane suke da karamci gare shi shi ne ke cewa zalikumullahu rabbukum wannan wanda ya maku wannan aiki tun daga kawo muna rana da yini da kuma ni'imomi daban-daban wanda ya muna wanda ba su da iyaka wanda yake cewa in ta'uddu ni mata Allah la tusuha dinan to yake cewa zalikumullahu wannan fa wanda ya wannan aiki wancan shine Allah madaukakin sarki rabbukum wanda yake ubangijin ku khaliqu kulli shay'in wanda yake kuma shine mahalicin dukkan komai wanda ba wani abu wanda za a gan cikin halitta wanda ba shi ne ba ba wata halitta wanda za a cewa wannan halittar ai ga wani wanda ya ta wanda ba Allah subhanahu wataala ba shi ya yi ta ko wace irin kala halitta ce ko ne girman ta kuma ko me karancin ta saboda ka duniya sama da ƙasa gaba ɗaya ba su da wani ubangiji in ba Allah madaukakin sarki ba to shine khaliqu kulli shay'in mahalicin dukan komai la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi sai Allah ce fa annatu ukuna to wata yaya kuke bari ana juyar da kuwa ana karkatar da ku shine makaifar tusrafu wata yaya ake juyar da kuwa an da imani daga barin imani ma qiyamul barahin tare da tsayuwar dalilai da hujjoji waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanta zama wajibi a bauta ma amma kuma kuna bada ana juyar da kuwa kuna bada bautar Allah to sai Allah ya ce to amma duk da haka na aika zalika haka nan ne yi ufa ku ake juyar da allazina kanu bi ayati llahi yajhaduna waɗanda suke yin musu da ayoyin Allah saboda kuma masu yin musu da ayoyin Allah madaukakin sarki to haka ake juwar da su ne sai ya zama komi bayyana dalilin komi hujja take fata karara to ba za su karba ba ba za su yi imani ba sai ma hasali ma karshe shi wanda yake labbatacce din ba bisa ga gaskiya ba ba bisa ga daidai ba kai wanda ya bisa ga daidai din ma kai ha ganin ba daidai ba dan da ma abinda Allah yake cewa ko can in hakan ta faru yana cewa sai asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila rushd yattakhidhu sabila wato shine su waɗanda Allah riga ya ma wannan batarwa to su duk yanda za ka karanta musu ayoyin Allah ba su yin imani ko bi hujja take da dalili ta gaskiya ga ta karara to ba su yin imani da su yadda sannan yake cewa a wa in yara sabilar gayyata da sun ga kuma hanya ta bata inda ba daidai din ba sai su yau wato wangar shi hanya mai kyau kai da abisa ga kaka bisa ga hanya ta daidai kai da suke dauka ai ba da mutum daidai ba su kuma su ne wanda suke bisa ga daidai to shine Allah yake cewa na aka to haka nan ne aka juyo da waɗanda ba su imani ba kaga mu babu abin da zamu wa Allah madaukakin sarki sai dai mu gode mashi domin duk wanda ya samu kai ne cikin musulunci a kaga sai dai gode ma Allah domin ba wani abu wanda mutum ya yi ma'alla na wata hikima tashi ko wani wayo nashi ko wata dubara tashi ko wani abun kirki wanda yawa Allah wanda ya bashi musulunci bai ma ta Allah tunda kana ganin sun kace wani sai ga shi mutum ya tashi kafiri ne cikin kafirai haka yake da shi da uwayen da kakan dukkan hore ne gaba ɗaya kan kuma sai Allah ya taimake mu ko da muka tashi kawai mutum ya askuru ana ga sallah gidansu duk gidansu bai san wani wanda ba musulmi kowa musulmi ne kila ma ungosu yanka ce ka wani mutum wanda ba musulmi ba bai san shi ba shi ma to kaga ai ba wanda za ba sai dai mu gode ma Allah shi yasa kaga shirya ta Allah ce kuma wani lokaci sai ga wani ya tashi cikin musuluncin amma sai ga wata kaddara ta azalin ta hauka shi sai kaga kuma ya ce wani ricin wata talalabiya ta yabe sai kaji an ce ya ba musuluncin ma gaba ɗaya ba ruwa ne shi fa ya zuwa lai to kaga ne to kaga kuma wannan ne ya amma in Allah madaukakin sarki ya mutum baiwa ya taimake shi ya zama yana kan musulunci kuma ya rike musuluncin nan kuma ya zama yana yin aikin musuluncin da yake yi don Allah don kamar yadda muka sha bayani kullun kullun ba tawwa kana sallah din ba azumi amma kana yi don Allah ne ko kore ba don Allah ba shine kawai dama in mutum yayi don Allah to shine abin da Allah ya yi da lokaci in mutum yayi kuma ba don Allah ba to kuma wannan shine abin da mutum sai ya zama karshe ba ta lokaci ne da ya kai domin an samu wanda sun yi sallolin da komi amma da ya zamba don Allah sun kai ba sai ya zama abu ya zama haba amma sura kur ya zama kamar kura ce wanda aka sheki ta yi to ai ka san dai sallarka ba ka yin sallah irin ta Abdullahi ibn Ubayy don kai yanzu limamin ungoku shi limamin ka to shi annabi ya limami da gaba ɗaya kaga ya ka sallah na ko manzo Allah ka bai limancin sallar shi gaba ɗaya amma ƙarshe an kai ta an ka gama manzo Allah su sallama ya zo kuma hayyan mai sallah bayan ya mutu amma Allah mara ta zikiri ce manzo sallama ai daga yau manzo Allah kaka ƙara tsayawa gaggawa irin waɗannan mutane kai masu sallah kuma ko so saba'in ka ce in gafarta ba irin waɗannan mutane ba ni gafarta masu subhanallahi wai manzo Allah ne wasu sallama wanda da muƙamin da in yana sun Allah ya mai abu ko bai roƙi Allah ya ce Allah ya mani ba Allah ya mace kai matsayi ne a wajen Allah shi ne wanda da ya ɗaga ce Allah ya kaza kuma an yi an gama shi kenan amma shi ne Allah ya ce mai da ya ko su saba'in ya ce amma wannan gaga hawala ba a yi masu kuma su yi sallah bai ya musu ba amma da ya sa bai su yi don Allah ba su munafukai ne sai ya zama ba abin da a cikin zuciyarsu su yi sharri kawai a cikin zuciyarsu ya za a yi duk wani kalan makirci da duk wani kalan sharri wanda ka sani abdullahi da ya kula manzo Allah shi sallallahu babu kalla da wanda bai ba ta yanda kuma kake kuma babba abin da ya ji abu ma kamar yadda malamai suke faɗa abu guda ne tal son duniya kawai ita ce babba abin da ya ji wannan shi yasa kaga wato ita son duniya ne wallahi musiba ce ba karama ba ba bala'in da ba ta iya kawo har cikin addini balle wajen addini shi son duniya ce ta jami'a wannan abu ma saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira daga daga makka a dawo madina to radda ana biki ne ana cewa wan shekari din ran nan za a yin biki na nada shi abdullahi dan ubai matsayin shi a shugaban garin madina za a wannan biki ne sai annabi shigo garin madina nan to na magana na ita an kama ce da magana sai biki ya koma ga manzo Allah kawai sai ana ta murna zuwa annabi gari da shi kenan sai girma bai ko to kaji da muwa tai wai duk girma ya koma ga annabi shi da za a bashi girma yanzu a nada shi shugaban garin madina to amma sai ga annabi ya yi hijira yana tuhuwa gari sai aka mace da labari ne shi kenan har yanzu labari akai to ka ji babban abin da ya kama tsara ta ga duniya cewa na abu kawai sun girma ne na duniya shine ya jami'a musibar da ya jama shi sai ya zama to da ɗakar ya zama ya ƙi yin ibada ya ƙi yin sallah da ɗaya kuma a samu matsala shi ke na an ka tare to ana sallah ɗaya amma dai muna bakai ne kuma to shi ya sa ya tuni manzala da makirci kala kala duk wani abu wanda ya ka tunanin ya cutar da manzala ya yi shi da wanda za a yi ka cutar wanda za a kashe manzala ya yi wanda za a kulla manzala wani kalar shari ba abin da bai yi ba to kuma kaga iyaka sallah annan shi annabi ya kabi sallah kayan kai mai zurmunan ne in muna yin sallah limamin ungwamma ne baka bi sallah to shi annabi yake bi sallah ka san mu yanzu nan burin mu da a ce za mu samu annabi ya mada limanci sallah guda ɗaya rayuwar mu ko ai ina ganin mutum ya gama murewa a ce yau annabi ya ja mutum sallah subhanallah to shi yasa an kai wani akwai wani akwai wani babban bawan Allah wani sufi ya ce Saudiya wani aikin hajji ne to daga cikin manya ne ba amma manya babban ne to sai aka yaye mai shi sai ya ga manzo Allah sallama ido fuska ta ana ba wai mafarki ba sai ya ga manzo Allah yana yin sallah yana limanci ya zo ya shiga gaba ana limanci shi ma sai ya sai ya bi manzo Allah sallallahu to shi ne kamar da labari ce shi duk duniya zama ne sallah guda ɗaya ce yake da garantin a shi da ce wannan sallar saboda annabi bai limancin ta to kaga misali mu da iyakar gudun mu annabi misali mutum ya samu dai ko so guda ya bi manzo Allah sallah to shi dan bai salloli ya bi manzo Allah da yawa ba guda ba in manzo Allah zai zauna shi kana wa irin bayan manzo Allah ba ya tsaya fa yana cewa ai manzo Allah shine babban manzo duk wanda ya bi shi hakika ya tsira duk wanda ya karanta shi ya tafi duk wanda ya kaza kaza amma kuma shi ba ne ba da shi ba bai son annabi cikin zuciya ko kada karshe kaga mun shi ne mutu haka kuma ka san bi saboda sun yayi musiba da bala'i kala kala ya taka da kamar lokacin mutuwa sai yace yana so wani ya mutu manzo Allah sallama ya ba da riga ta ayi mai da kabari da ita saboda ai ka san dai a ce rigar manzo Allah sallama da annabi ka sanyawa a ce da ita mutum ya tafi cikin kabari ai kaga malaiku masu tambaya sun zo sun gani gaba da gida ai kaga yawa to ka gani to kuma sannan ce kuma yana son duk da kan kuma manzo Allah kuma ya mai sallah da kan to kuma duk an kai haka da manzo Allah ya bashi an ka mai likafarin da ita rigar sannan kuma manzo Allah ya zo wajen sallah saboda su sabai suna da yaqini na cewa wato manzo Allah su sallama a wato idan yayi addu'a Allah yana karba shi yasa wata rana wani ya rasu lokacin da ya rasu daga cikin sahabbai ne manzo Allah sallama ya zo yana sallah yana ta mai addu'a Allah ka mai gafara Allah ka mai kaza shi kuma wani sahabi yana nan gehe kusa da manzo Allah ya ce ina addu'a da manzo Allah ya kai shi da ya ji wannan addu'a tun da ya san annabi ruka yi akai sai ya ji ina ga ce shi da ya mutu shi da kawar da sallar to kaga amma kaga yanzu su da na baka siddiq sai da na Umar sai da na Usman da sauran sahabbai su da yake sun yi don Allah sun kai ibadar su kaga sun da Umar sai ya ce musu radiyallahu anhu ko kuma har duniya ta kare ana karanta Qur'ani القرآن ما ناتي وصل رضي الله عنه ثم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk Allah ya yarda su kuma duniya ta kare ana rana kan tashin Qur'ani ne saboda ni saboda sun yi saboda Allah kuma sun kai to su gwada da suke bara Allah shi yasa lamarin na addini komai kyawun abin da mutum zai wallahi in bai shiga Allah ba Allah bai so ne komai kyawun tunda da ayyakan da kyau sallah ne a ce annabi ya malibancin ta iyakar kyawun ta annabi jama'a tunda dai ka san dai baka cewa annabi ya sallama karbi ta ko kai ko malami kike ba farka wannan ne to ka gani to saboda haka wanda ma mun kallo baya ma muna so mu samu albarka manzo Allah ma mu shige kuku to da balle wanda suka yi zamani da shi ga su ga shiya kaga an ce sun yi amma ibada bata umarne su ba saboda ba su yi ta don Allah din ba sun yi ta don wata manuwa ta su can ta daban kaga shi yasa ya zama lamarin na addini duk abin da mutum za ya tabbatar da ya yi shi ne saboda Allah ba don wani abu da duniya ko don wani wani ba daban a'a in kai shi da wanda ka bata wani lokaci karshe sai ka zo lahira kuma a gano akwai matsala kuma sai da gyara bai yi ba kuma Allah kiyaye wa Allah gyara mana zukatan mu to shi ne yake cewa wato shi Allah madaukakin sarki haka nan ne ake jiwo da wannan musulmi imani ba duk hujjoji da dalilai da za su gani ba su yadda da kan ba sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce Allahu allazi ja'ala lakum al-arda Allah madaukakin sarki shine wannan wanda ya sanya maku ƙasa ƙararan ta zama tabbaciya wasama'a ya sanya maku sama ta zamo bena a matsayin ruhi sannan wasawwarakum kuma ya suranta ku ma'ana maku surar jiki kuma fa ahsana surakum ya kyauta surar jikin naku kuma bayan wannan wara zaka kun mina tayyibati ya arzuta ku daga abubuwa masu daɗi duka wani zaku rayuwar ku more musu Allah ce ku sani zalikumullahu rabbukum wancan wa wanda ya wannan aiki shine Allah ubangijinku zalikumullahu rabbukum fa tabarakallahu girman ubangiji ya ɗaukaka ya yi albarka rabbul alamin wanda ke shi ne ubangiji ta da kai to kaga na Allah ya ce Allahu allazi alakum al-ardha qalalan shi ya sanya mana ƙasa ta zama tabbaciya wato shine kaga inda Allah ya ga dama sai ya sa mana ƙasa ta zama kamar ruwa ai kana ganin yanzu ruwa sai mutum ya ya ya ta in ka taka bisa ga su ga zan dai ƙasa ne nucewa za ka yi saboda haka mutum ba zai tsaya ba nuciya mutum za a iya taka ruwa to kaga inda Allah ya gana ma da sai ya sanya mana ita wannan a sai ya sanya mana ita wannan kasa din sai ta zama kamar ruwa din da an taka sai a yi kasa alumi to amma Allah bai yi wannan ba saboda fadala ce daga gare mu sannan kuma inda Allah ya gana ma sai ya dauko ita kanta har yanzu dai wannan kasa din nan sai ya samu da ta zama kawai kaya misali ko da an taka ta sokewa in Allah ya ga dama kuma ya kana ba da zamu dole bai haka nan to amma da hikima ta Allah madaukakin sarki sai ya samu da kasan nan da daidai wanda zamu bukata ka taka ba ka rumewa in bukata ta kama kuma kana iya yin gina lahiya lau cikin sauki ba ka sha waya ba in ka ka sha wahala sai in bisa zuci ne za ka yi gina ko amma in dai ka kasa da ne sai Allah ya mada ita wanda zamu mu wanda ita mu taka ta mu yi gine-gine bisa gari ta a gine-gine irin gine shada gine rijiya da sauran abubuwa ga sauran a ta yi ciki duk Allah ya ce shi ne wani wannan don ɗaya mu don ɗaya mu kuma Allah ya tawa kaga ya kan godiya dole mu gode ma Allah shi ne Allah ya kisha shi ya sanya mana ita wannan ƙasa da ta zamo matabbaciya shi ne kararan ga tabbace ba ta girgiza ba ta rawa da muwa in mun taka kawon ba su wucewa sannan wasu sama a bina kuma ya samu da sama ta zama tsayin ruhi gare mu wato shi ne sai ya zama kamar an yi ɗaki ne ko an yi gida amma kuma gashi an yi mai ruwa sama to shi ne Allah ce to ita sama matsayin haka ne sama da ita kamar ya yi mana ruwa ne gare ta wanda ga ta kowa na kallo shi ya zagagga duk inda mutum zai shiga cikin faɗin duniyar nan bayan da za a yi fita daga cikin mulki na Allah shi yasa ake cewa kawai abu guda ne da ma in mutum yana son shi dole dole sai abin da rai ne ya kaso shi kadai zai yi na sabon Allah ko ba daidai bane shi zai ba matsala ba ne an yarda yana yi sharaɗi guda ɗaya ne mutum zai cika da ya cika shi kenan an yarda bai da matsala duk zunubin da ka gana ma cikin duniya da sai ka aikata shi in dai ka cika wannan sharaɗin kwara guda tal sharaɗin na shine kawai ka hita ka bar inda ka san Allah ta je inda bai san Allah yake da ka hita da cikin su shike duk abin da ka so ka sai ka tayi ayaji ba in dai ka bar inda ka san Allah take to ka gane to abun bai yiwa kenan gogo to kaga kenan shi ko inda ya bai yiwa to ko dole kai ko ka wata ba Allah to saboda haka shine Allah ke tabbatar da wannan ni'ima yana tunatar mana da ita cewa shine wanda ya mana wannan ni'ima wato ya halitta mana wannan ƙasa da da kuma sama waɗanda ya mana su su sama dinnan kuma ga suna gani wanda ba a yi mana su ƙasa ƙasa ba balle kowace ga dauko su kaya masu tsawo su tokari ko na ba a'a sai Allah ya mana su wada bawar za kai ka ce ka kai kashe su ka kai sama gare su to shine ubangiji wanda yake tabbatar da wannan ni'ima wanda yayi to shi ne ya ci gaba da ci mana ko bayan wannan wasawwara ku kuma Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya suranta ku wato shi ne wanda ya suranta halittar mu kuma fa hasana surakum ya kyauta sura kuma ta mu wato shi ne Allah madaukakin sarki ya halici halitta bayan ya halici duk wannan halitta kuma ya kyauta ta mana sura in ka diba ga sura ta halitta ba wata sura wadda Allah madaukakin sarki ya halitta mai kyau kamar surar ta dan adam mutum ita ce sura da Allah ya littafi da kowace surar dan adam ita ce wanda Allah ya littafi da kowace sura duk inda za kalli surori na dabbobi menene to in ka kalli sura ta dan adam to ba wata sura wadda ka kyawanta ta dan adam kuma ana cewa ita sura ta dan adam saboda an halice ta ne wata an halice shi bisa ga sura ta jiki irin wata sifa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shehu radiyallahu anhu ya kawo cikin tafsiri da shi yasa wata girmawa ce wanda Allah ya muna ya halitta mana sura da sunan manzo sallama daga ce in ka diba shi matsayin kanka matsayin kawamin yake a yanzu ka rubuta min ai ya kawo da kan mutubu ya ce to matsayin kawamin ne kan naka din hannu ka shi kuma wannan ne kamar matsayin hasabe ne shi kuma ai ya kawo da hasabe ko za ka rubuta muhammadu kenan ko sannan wannan cikin ka shi ma za ka cikin naka shi ma matsayin min ne ai ya kawo da min shi ba kawon kai ce kuma sun zama kawar dal ko kaga an rubuta muhammadu ke nan kai min hannu matsayin wata a hasaɓe sannan kuma ciki matsayin min dal matsayin a ƙawa matsayin da kaga muhammadu ke nan to shi ne ce girmama ce wadda allah ya muna shi yasa sai ya muna sura da sura irin ta jiki ta wato shi da suna na annabi manzo allah isa sallama to wannan shi ne yake cewa musawar kuma ya kyauta sura shi yasa kake wata ara allah ke cewa yana cewa ya girma ɗan adam wato shi wal karkar ramna bani adama hakika mun girma wato ɗaya annabi adamu ta inda wato muka yi suran ta mana sura mai kyau kyakkyawan da ba wani wuri inda za ga ɗan adam ka ci ya kwamsa wuri kaza babu ko ina mutum ya ci cin shi ba wani wuri inda za a ci ya kwamsa duk inda za gani yadda Allah ya mutum hannuwa da kawowa ne da bakin shi da hanci komi na shi daga daidai haka nan da Allah shi ya daidai haka to shi yasa ce wasu warakum ba asar zuwarakum warzakakum kuma sannan bayan haka nan warzakakum kuma ya arzuta kuma da tsayi ba ce ga da'a da abubuwa wanda kaga shi na adam da Allah ya halice shi sai ya mashi abubuwa sai mai daɗi wanda kaga ga harka ta abinci shi dan adam zai ci abinci amma ba irin da dabbobi ba kaga su dabbobi nasu yin suna ci haka ne kalmami haki ga sunan dan yusufa sai an dafa musu amma shi kuɗa adam kaga bayan sai an dafa ba kamar a kai ga dawat shi sai ƙwayar ce ka ce kuma ƙwayar ma sai an sulhi a ebe rusat kuma kuma ebe rusat ma sai an tanka ɗan ebe tsaki subhanallah sannan sai an dafa mai an gyara mai an nemo kuma sauransu kayayyaki kuma na gehe su magi su gishi da sauransu sannan sai ya ci kaga wani zaka kumin ɗaya ba ciki ya azita mu da abubuwa masu daɗi don ɗin muna adam ba banda kuma gashi na abubuwa ka gina gida ka shiga ka zauna ɗin ana iskan hadari ko ana ruwa ko ka shiga cikin ɗaki ka shi gina ba kashin kashin ruwa ba kashin ɗari ana sanyi lokacin sanyi duk dai abin da annan allah ci kuma sutura ma ga ta na kala kala akwai yanayin kala ta sanyi wanda ana sanyi ka yi muhar da su ba akwai yanayin na zahi wanda ana zahi mutum ya sanya su kuma duk dai allah ya waɗa adam waɗannan abubuwa daban-daban to shi yasa ce shi ne arzika wa abubuwa waɗanda ba su da iyaka na jin daɗi da shi yasa inda za a zauna a yi ta lissafi a yi allah ya yi mana abu kaza ya yi kaza ya yi kaza to zan da duk sai ba gama su ne gaba ɗaya ba gama duka shi yasa ƙur'ani sai dunkula bai ce wa in ta'uddu ni amatan lahi la tusufa in za a yi ta lissafi ne'imomin na allah maɗaukin sarki a yi ta lissafi allah ya mana ni'ima da kaza da kaza da kaza ba mu yake da su yau ko ilimin na a zamanance da allah ya kawo ya bamu wanda za ka ci ganin abubuwa na jin daɗin zamani su kaɗa su isa da rayuwa ga sana'a ta yi ta jin daɗi abubuwa daban-daban tun daga abinci shi ke nema abincin ma akwai na zamanin shi ma ga yanar suturar ce shi ma haka kayan ma'amalu ne da kullum wayoyi kayan na'urar cikin gida fankoki ac wuta da sauran abubuwa ga sunan kala-kala ko shi wai duk don jin daɗi da kurma kai su kuma za ka ji dama duk allah yana fara cewa in yamma ruwan sama da tsire-tsire da ke fita mana abinci da komi sai ka jira cewa mata allakun wani ɗan amiku don ɗan jin daɗi gare mu ne ba don mu da dabbobin mu shike nan su ma dabbobin a matsayin jin daɗin musu ko to da muna yanka mace kaga jin daɗin mu ne ka kashe ɗan jin daɗin biya dawo ga ɗan adam dai mutum da shi yasa shi mutum ɗan adam allah maɗauki sarki ya bai ni'ima babba amma kuma sai dai mutunci kuma saboda adam akwai yawan mutunci da yawa da shi yasa kaga yanzu duk nemomin nan da Allah ya wada adam amma kuma duk da haka sai kaga cewa kuma a ƙarshe wato wanta yanda godiya ga Allah din kawai sai abai zama aiki gare shi ya gode ma Allah kawai shi kenan sai abai zama aiki ibadan nan shi kenan so biye ne ga rana amma sai abai zama shi ma shiri ta sai an gana ma a tayi wani ma sai ga masallar wani da girma ne amma sai ga wata sallar ita wuce bayan ta shi kenan ai kaga abu abu yayi ba kadai ba ga zai ne yadda za ka gani mutane wani lokaci wai wani ya taba kira na da can wani wuri mai nisa da ka ce mai wai shi wata baya ce za a ce tambaya ma nan kamar ta nuna wayo wai wasu ne wai in za su yi ta wurin aiki an yi ta ne ta wurin neman kuɗi can wani gari ya wai amma wani lokaci wai in za su ɗan yi ta wurin aiki suna ɗan aji azumi wai ka ji wa magana kwanza wai wata ramadana ba wani mutum zai ta wurin aiki sai aji azumi wai yau zai ɗan ta wurin aiki shi yasa sai ya azumi wani musulmi ba wai bai azumi nan da ko wurin aiki za a yi ta to da Allah kaga irin wannan ne kaga akwai izgiri ciki sai kaga sallah ma sai kaga ita ma sai hankali sai an gara masa nabi to kaga wannan shi ko baki mu dauke sarki ya tsara dokokin shi wannan azumin nan wata guda ne can shi da kuma sai bada Allah kare wata goma sha biyu ga shekara fa watan nan goma sha biyu shi wata guda ɗaya ne fa Allah ya ce mai azumin da ciki goma sha biyu an baka kai kai kai can ka ce wani haka su ciki su amma mutum ya kasa ba da wata guda kuma ai kaga abu ya yi muni gaskiya to ka gani jimura fata Allah ba mu yi kuki yayi ba shine yake cewa a wurin kuma dai ba ce zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku fa tabarakallahu rabbul alamin wato girman ubangiji ya albarkashi ta girma wanda yake rabbul alamin shine ubangijin talikai dan ka ce al alamin duk abun da ba Allah ba shi yake shi ma'ala
هو الحي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين
to shine sai Allah madaukakin sarki yace ku sani shi Allah din nan da aka ce abota mawa huwa al-hayy shine rayayyen nan na har abada la ilaha illa huwa ba a bauta da cancanta da gaskiya sai shi raka fa da ku bauta mashi mukhlisina lahu dinna kuna masu tsarkake kuma addinin gare shi alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ga ubangijin talikai wato Allah ce wal hayyu shi Allah shine rayayye na har abada wato duk wani mai rai gaba daya ko ma wane ne ba na har abada bane sai ya mutu ko wane ne shi ya shi yasa kaga Allah madaukakin sarki duk wasu manya masu daraja wajen Allah ba wanda ya faɗi sanar duniya shi yasa kaga lokacin da aka zo wurin yakin nan na yakin Uhud ne wanda lokacin aka yi wani abin da ya faru wanda hashe da ya kururuta cewa ya kashe manzan Allah su salama to lokacin ne sai Allah ke cewa to ai wa ma muhammadu illa rasulun kada halamin kamle ya rusul afa in mata aw qutilan qalatu ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurru Allah shay'a wa sayajzillahu shakirina Allah ce yanzu shikenan ai shi manzan Allah ce wa ma da illa rasulun ai shi manzan Allah ba shi Allah ba ba shi aka bauta ba Allah wanda ake bauta ba shi yana nan da dai ne ake ba ka shi manzo Allah ba shi aka bauta ba shi manzo ne shi na Allah kuma in ya mutu ba gare har mutuwa ba manzannin da suka to su masu mutu ne kaga kenan ko mai girman kowa ne da daraja ta Allah ai shi ma zai mutu ne wannan gaskiya ne kware daga kowa sai ya mutu ba ka ila amma ila su kan halamin kan rasul manzanni sun wuce kame shi ai ba ka yanzu don an ci ya rasu ai ba gare har ba shi kenan sai ku zo ku ce kuma dana alawa kuma kafirci shi yasa za ganin wauta da jahilci na wani wanda wai shi wani ya rasu shi kenan ta jin daɗi wannan kuskure ne babba saboda ita mutuwa to tana zaka ka nuna mutum wai murna ran wani ya mutu ita mutuwa nan da kai sai ka ta wata rana to to shikenan sai kuma in ka mutu to sai aya ka gani saboda haka wannan ba shi bane ita mutuwa lokaci wani abu ne na daban shi yasa ko da makiyanka ne mutu kai da kare shi kuma inda su sama ne kai bai kamata ka sa wani kana kiyaya ta cikin zuciyarka ba kare shi da shi ta kiyaya ka kace kai har wajen Allah inda shi ka kiyaya da kaiya ba kai ka kiyaya da shi ba ka da matsala shi adda ya ta sai ya zo lahira kuma amma kai inda ba ka kiki ne ba to shi Allah ya sani ba ka da matsala shi ba to ko irin wannan din wanda ka san bai son ka ya mutu bai kamata kai wanda ka ji dadi ba wata rana aka samu wani makiyin shi Ibrahim radiyallahu anhu shi ma irin wannan din ya rasu babban makiyin ne sosai da gaske sai an ka zo aka faɗa mai shehu sai dai aka ci da yawa da ya rasu sai shiru sai an dan jima kaɗan sai ce alhamdulillah to da sai sauran almajirai da ake nan zane suka ce sai sun ka fara murna da cewa da shi kenan ya wake shi saboda sun shi wace alhamdulillah ko suna ganin ka an basu kuma dai ko na ai murna kenan sai suna ta godiya da alhamdulillah da tunda maki ya mutu sai ci haba ko ai ba shi yasa ne godiya ba wanda yasa ce alhamdulillah ni na tuna da sharruwan da ya kama da mutum ne ni ko sai na ta tunani da cikin zuciyata shi wani na tabbacin ina kirai sai ni ji ban taba jin daɗi ne ba shine na gode ma Allah ya karanta shi gode da yake da wai bai taba jin yana da cikin zuciya ta shi da shi ɗaya da kake ne kurwa to kaga abin da aka bukata kenan amma wajen ya zama kai shi kenan kana kyan wancan ba ka so wancan ya harka kasuwa ta ya ci gaba ba ka so wancan in harka ce kai ta mulki ya samu nasara ba ka so wancan ya harka ce kai ta addini ya ci gaba ka kakan ka ɓata man karu cewa ne gaban zakoro shi abin da Allah ya siya riga ya ɗaya in mai mulki ne kake jin damuwa kai ne in Allah ya gana bashi ne sai ya bashi ne ba da za ka yi ba in kuma mai kasuwancin ne kuma Allah ta ce buɗa ya bashi ɗaukaka da cigaba dole sai Allah ya bashi ne ba da za ka yi ba in wani cigaba ne na harkoki yau da kullum ko ma dai menene to Allah ya tashi da bashi da ya ba da za ka yi ba to kaga a shi kana maka kane abin da baka iya maganin shi to shi ne kan ji ubangiji mu da kake tabbatar da cewa wato wannan a shi ne wanda yake raye mai rayuwa kuma rayuwa ba ta har abada wanda rayuwa ba ta karewa shi Allah subhanahu wataala to shine a huwal hayy shine rayuwa na har abada wanda rayuwa ta ba ta karewa la ilaha illa huwa ba wani ambata da cancanta da gaskiya sai shi shi kadai subhanahu wataala sannan sai ya ce bayan wannan fa da auhu lalle ku bauta ma shi Allah amma in za ku yin bautar sai ya ce mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addinin saboda shiya wato ma'ana shine ikhlasi mana yi ikhlasi wai duk abin da kai ka tabbatar da kai shi don Allah shine kaje wani hadisi yake cewa al ikhlasu sirrin min sirri awda'atuhu fi qalbi man uhibbu la yarahu malakun fa yaktubuhu wala shaytanun fa yusiru yace shi don Allah yace wani sirri ne inji Allah barke sarki ce ne boye shi cikin zuciyar bawana yace ko mala'ika bai gani ne balle ko ya rubuta shi wai ma'ana ka san mala'ika shi ka rubuta yake na lada ko to ko shi bai ganin ihlasin naka din balle ma ya rubuta shi dake kai ne yace balle shi dan ya gani wai bata maka bai iyawa kawai shi ka da boye gidan shi ta kake na yanzu lalle labari ne sai da haka ana tayar da kawai wasu yi don Allah wasu ba da Allah ba amma shi Allah shi kadai san ya abu yake can ya san shi san shi alimin bizati su shi alimin bizati su dole abinda a cikin kira zan kowa da kowa ya san shi in ka yi abun don Allah shi Allah ya sani amma inda za a cika duk takardu gaba ɗaya da ayyuka na alheri kayi kaza kayi kaza duk a cika su gaba ɗaya amma sai dai matsala shi Allah ya san can ko da kai su duk ba don Allah kai su din ba to aka ce lahira ba su da umarni ba kawai takardu ɗaya ne ba su da wani fa'ida amma yana ka samu wani gaba Allah da bai cin maka ba ya ɗaya na abin da ya yi amma dai tsakanin shi da Allah don Allah ya yi to yana ka ce lahira to shi kan bai nema wani Allah ko da abubuwan nashi da mutum kaduna ba su kika wannan karo misali to shi zaka ji zaka ji ko da wasu ayoyi zaka ji Allah ya ce ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dinan kuma ma'ana a tsalkake addinin ayi saboda Allah shi yasa ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mariya kala yuci a shirka ke shi kala yuci yace akwai shirka babba akwai kuma shirka karama shirka babba shi ne ce ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba shi ya babba shirka din shirka kuma karama shine ya zama ka bauta ma Allah amma sai dai ba don Allah kai ba don a gani kai yace to shi a karba shirka shi kuma wannan to irin wannan shi ko Allah abin da yake cewa ana a ganin shura kai yake cewa ni kuma ni an mawadaci kai don a gani ko a ce kai ne wani kai ne kai kaza to shi kenan dan ka zo lahar sai Allah ce ku shi mawadaci ne waɗancan da kai don su da ya ban musu shi ne da bukata ko shi mawadaci ne shi Allah ba yake saki ka ka yanzu wani mawadaci ne yanzu ya same ya same mutum duwe ya zama su wata kyauta ta kuɗi ko kila ya samu ta dubu biyar ne ce da Allah kudu ku raba kai bai san mawadaci bane kaga haikarin so da sai ai kaga shi wannan kaga kila bai ma har ce maka ga su ko yawa ko kuma in yana so da ya dauke nauyi sai ce ma a to kasu kaga shi kai ko ce wala kai hawa kai kuma ne duka kamar na magana saboda kai ka haikarin wannan ko to shi Allah haka nan zai ba wanda yayi ba da Allah lahira to ka gani a shi kenan shi yasa kaga ayoyin da suke magana akan ikhlasi suna nan birjid da yawa shine kuma adda wahala kwarai da gaske wanda shine babban abin da ake bukata wa zama dukkan ayyuka kuma shi yasa kaga bayan Allah waɗanda suka gabata mutanen kirki da aka yi duk ayyukan saboda sun shine su saboda Allah sai ka komai nasu ya tafi yana na har yanzu ya lalacewa don duk abin da aka gino shi don Allah ne bai lalacewa sai dai ya ci gaba in dai za a yi shi don Allah ta farko yanzu in ka bi tun daga manyan malaman da aka yi can shekaru ɗaruruwa misali na baya hidimomin da suka yi na addini ka diba ka gani ba irin zamanin yanzu bane ba a zamanin yanzu ne da abubuwa na zamani wanda yan karatu ne misali ga abubuwa nan na rakodin wanda ga sunan a tara su ko'ina ya bi duniya gaba ɗaya cikin ɗan mintuna nan take ba ma cikin mintuna ba sanda ma kaka ba sai bi duniya ko tun da zuga shi muna haka halin halin da muke na ko to kaga isar da kake da sai abin ya bi duniya misali wanda lokacin to su ba zamanin su aka an ba zamanin su wancan lokacin ba waya ba duk wani abu ko ta za a sai da taka kasa wanda an da dama ne ya kawo doki ko raƙumi misali sai na kasa kasa ko ya hau jaki ko alfadari su ne amma ka diba haga irin yadda an kai shi misali ya zo da kuɗi imam malik ka kalla inda an kai shi a madinar manzo Allah aka kai shi sallallahu a shekarun da an kai kusan shekara dubu da wani abu amma ka diba haga ne ka san littafi ne na muwadda malik yana daga cikin littafai na farko farko rubuta duk duniya gaba ɗaya na hadisi littafan hadisi in kana bi littafai na farko na farko farko ba ce na farko ba na farko farko na ce dan na farko da na irin su na malamin shi ba malamin su na farko da na malamin da ake cewa ibnu shihab bin az-zuhri din to shi amma ka kalla yanzu irin hidimar da suka gaji daga shi nan yanzu ina zaka zuwa cikin duniya wanda ba a san da su ba kuma shi kai ne lokacin sadda ya rubuta mu wadda malik kashi to na ma akwai malamai da yawa sun rubuta littafin mu wadda mu wadda haka nan hawa sun kace mutu akan magana ga shi duk malamai sun yi mu wadda kai ma kuma kai mu wadda kai ma ya za a sai ya ce ai ba komai abinda an kai don Allah cikin su duk wanda ya lashe don Allah shi ne da goma to abin mamaki sai an ka ce ga yanzu ba wani littafi mai suna mawaɗayan sai na shi kaɗai duk duniyar kaga Allah ya karɓa ke nan to kaga waɗancan ne tun na farko da an ka ce da su ba wasu ma waɗancan na farko da an ka yi ba masu kuɗi ba ne ba su da komi amma duk da haka nan Allah abinda sun kai da yake sun yi don Allah kuma Allah ya karɓa ɗin yanzu misali da na bayan imam malik misali akwai wani wanda ya ma littafi na shi hidima shi ma ana ce mashi suleiman bin khalifin albaji wanda shirin wadama da jizgi tara ne to ba wa allah tara kalima da kosisi amma ga tarin karatu da ilimi mai yawan gaske amma duk da haka nan gashi nan bai hana a san shi duniyar musulunci ba wanda an kai inda wani lokaci yana son yayi nazarin karatu cikin dare wai kudin da zai dan san mai mai wanda zai zuba ga shi da zai kaso mai da su ba sai ya to wani bisi ya dan samu wani mai gadi je ka kunna wuta wurin sai ya zo na sai ya dan in wanda hasken wutar da ya kunna wurin amma ya karatu ne amma yanzu yana nan in ka ji irin su imamu suyudi sun ce wa qalal baji to shi suka bi in ka bi tanwirul halak shirin wa damar da imamu suyudi da ka gaci baka qalal baji to shi wannan baji din to shi ne da kame wannan littafin bawan Allah tun lokacin baya wani bawan Allah ya sauro shi ya bada shi shi masu daga saboda Allah juzi tara ne ai almuntaka a sunan shi almuntaka sharhun wadai maliki juzi tara ne kaga irin waɗanda bayan Allah kaga ga sunan yanzu an ka zo an kai su amma ga sunan har yanzu suna nan duniya tana nan kuma har duniya ta kare kuma ba za a mace da su ba saboda sun gino a wannan su don Allah in ka baro duk can nesa ɗan gaba ɗaya ka dawo ƙasa ƙasa sai misali yanzu misali in dawo garin mu koko sai ka ɗauko duk shiwa gaba ɗaya da an kai na can farko ɗin nan gaba ɗaya kaga sun ka sun ka haɗu sun ka karfafi juna sun ka yi aiki na Allah cikin gina addini ba Allah ni dai ban sani ba ko ko ba ai gaba na amma dai da ba dai ka ji an bace wani wani cinye musu ɗin haka sai dai ya yabe su to ka gani to saboda kuma gashi nan abinda sun ka gina din kuma har yanzu duk albarkaci ne da kuma muke ciki muka shige mu ba wani abu kikin da muka yi misali amma dai kaga su cikin nasu ne muke ciki kurum to kaga wannan ne yana gwada mana cewa a shirki ne in za a yi don Allah din to ko menene kuma kakka damu a kamar yadda wani hadisi yake cewa su mu'minai masu imani in za su yi aike su la yakhafuna law masala'im ba su tsoron zargin mai zargi ba ruwan su duk wanda za a zarge su tunda su sun san don Allah suka yi ba abin da ya dame su yace ce ta zargi ne kai duk abin da za ka yi ibada ce ta jiki misali yanzu kamar sallah misali kila za ka so masallaci kai ta nafiloli kar ka ji tsoron cewa mutane su zarge ka wai ka a ce wai na cika sallah da yawa ba don Allah ne kai ba in dai ka san don Allah za ka yi wallahi ba ruwanka kai sai abunka in raka a ɗari ka ita yi ba ruwanka in misali za ka zo kila azumi za ka yawan yi na nafila kar ka ji tsoron wai mutane su ce in wai shi wai dawai gwada manta kawa shi kullum azumi kullum azumi ba ruwanka in dai ka san don Allah za ka yi kai ta yi ko kullum za ka yi ba matsala ba ne in sadaka ce za ka yi in ba mene ne za ka yi inda ka san don Allah za ka yi ba ruwanka ce ka yi alkuru kakkan ji tsoron zage kowa wannan haka hadisi ke cewa shi ne laya kafuna laumata la'ibin masu yi don Allah su ba su tsoron zargin mai zargi ko mai zargi ya zargi bai da wani amfani misali kuma shi bai gano gaskiyar lamarin matsalar da annan sai an zo lahira haka da gaskiyar ce shi kuma matsala inda kuskure ne mu ce ki in aka ta lalata kuma kuskuren bai gyaruwa shi kuma shi ya ilmi abu to muna fatan Allah ya taimake mu Allah kuma ya mana jagora ya karba mana ibadunmu gaba daya kuma muna roƙon Allah ya taimake mu mana arzikin duk abin da zamu yi mishi Allah din wanda fara manzon Allah sallama to shi yasa ke cewa fada uhu ku bauta ma Allah madaukin sarki mukhlisina lahu dinu kuna ba tsarkake addini gare shi ma na kuna yi saboda shi ya ba don wani ba alhamdulillah dukkan godiya da boso tabbata ga Allah rabbil alamin wa bangijin ta da kai
قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kul duk da ke wannan aya kamar yadda Zubair ya ruwaita daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa watan su daga cikin kafirai da na Makka suka zo suka samu manzo sallama shine akwai Walid ibn Mughira da kuma wanda da ake cewa Shaybatu bin Rabi'a ka san dama akwai manyan manyan shugabannin manyan kafirai na Makka akwai shi Walid ibn Mughira din akwai irin su Uqbatu bin Abi Mu'ayyid akwai irin su ah, shi Abu Jahali akwai su abu lahabin to akwai shi mutu bin rabi'a akwai utubatu bin rabi'a suna daga cikin manya-manyan kafira to su waɗangana ne guda biyu dinnan shi wani dunar gira kusan shi ne wanda mun kai magana dinnan wanda yake cewa shi wa ba zai yarda da annabcin manzo Allah ba sallallahu alaihi don inda gaskiya ne annabcin da shi da shi za a ba saboda su an manyan gari shi an mai kuɗi ya yi annabi kuɗi kuma yin shekaru da yawa baka da gaskiya da shi za a ba annabcin nan to shi ne yanzu shi wanga wagira din shi ne suka ce maza sai suka ce kai wannan addini da ka tura shi ka bashi ka dawo ka bi addinin uwayenka da kakanni ka kawai an gane shi ne suka gaba shaka ne to shi ne sai Allah suka nuna aya da sauraron Allah wai dawo ya bi ba wata kuma kada suke yi tunda shi tunda suka dace uwayen su haka suka su so yi haka dole ku tunda suka uwayen su haka nan suka yi to su ma dole su bi haka ne ko da ba daidai bane ba to shine sai Allah ya saukar da wannan aya da shi ka gaya musu to ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inni nuhitu ka gaya musu ni an hana ni an abuda alladhina in bauta ma waɗannan abubuwan ta da'auna waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba ni Allah ya hana in bauta musu shine a an abuda alladhina ta da'auna in bauta ma waɗanda kuke bauta ma min dunillahi waɗanda ba Allah ba lamma ja'ani albayyinatu tun lokacin da hujjoji bayyanannu sun ka zo mani to ni tun sannan Allah ya hana ni cikin in bauta musu tare da cewa mun sani da makocin shi maza Allah su salama tun da ya tashi garin makka ba su da aiki in banda abubuwan da suka sani na sabon Allah bautar gumaka shan giya zina da sauran abubuwa da na ashe wanda ba daidai ba caca da sauransu shine kawai aikin da suka saba shi yasa su duk gidan zaka zo sai ka asuwa ko tulun giya cikin gidan kamar da kasan can da wanda ake abin da ne ko da ko cikin karkara kwaya ana samun makana ko duk daki duk gida sai ka asuwa akwai gida wanda ya fara cikin ta ko a ciki to su can duk inda zaka zuwa kasan nan akwai tulun giya gidan kaida haka suke dabi'a suke nan shi ko bautar gumaka wannan shi da ba ma magana akai ba gunki 360 an ga ka'aba nan da suke rana ta ga ka'aba din kusan lokacin kamin a yi fatuhu makka ba duk a roshe waɗannan gumakan gaba ɗaya to duk nan suka bauta na a hidda kwata su ta bauta gumakan nasu gaba ɗaya ɗari uku da cikin kowace kabila suna da nasu wanda su shi ne allah nasu to shi ne bayan an fatuhu makka ne gaba ɗaya sai an ka rubuce su gaba ɗaya duka dan da kake kace ja alhaqu wa qul ja alhaqu wal haqal batil innal batila kana zahuqa to nan ne maza Allah duk inda yazo ya nuni wani gunki da sanda ce ya ce kun ja alhaqu sai da duk gungun sun ka rushewa gaba ɗaya sun ka rubuce nan da aka yi fatuhu makka to kaga a lokacin sai ya zama suni ba abinda aka masa bauta amma shi manzo asaba tun da ya tashi bai taba jin yana son ya sha giya ba balle ya sha ta bai taba jin yana son ya bauta ba muke balle ya bauta mashi ba balle wai zira ko wani abacin da bai taba jin wannan ba ko kadan ba shi haka Allah ya shi da ba shi haka Allah ya shi ba ya yasa Allah gaba da shi bautar kwata kwata sallallahu alaihi wasallam to shine kaga amma duk da haka nan sai yake cewa to kuma ni duk da haka nan Allah ya hana ni in bauta ma wannan abin da kuke bauta ba tare da kocin shi tun farko ne bai bauta bai dai bauta musu ba tun farko to shi ne ke cewa lamma ja anil bayyinatu min rabbi tun lokacin da hujjoji suka zo daga Allah ma ubangiji na mu amince kuma an umarce ni an uslima li rabbil alamin in mi kawaya na zuwa ga Allah ubangijin ta ne kai wato ma'ana shine in sallama ma Allah ma'ana sallama ga Allah ba wai kawai ga baki mutum ya gudu ga baki dai ba aikaci ma aiki mutum ya gudu haka nan misali duk abin da ya taho ko ma menene kalli ma abin kai da fuskar dariya kawai ko na jin daɗi ne ko wanda ba na jin daɗi ba ne tun da dai Allah ne shi na kawai kaddara ma kanka akwai abin da Allah ya kalli shi sa wani abu ko kuma kila wannan abin da ya same ka in na damuwa ne kila akwai wani ajiyar da zai biyo baya ka sallama wa Allah Allah ya koshi kina huta kamar da cewa ke faɗa a cikin diwani radiyallahu anhu cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasurru wa ma yubki tun da kaddarori daga Allah ne mamallacin mulki suke zuwa ya ce duk daidai ne gare ni da masu samurna a cikin daɗi da masu sa kuka ce duk daidai su toba matsala an gane shi su saboda duk daidai su ba wata matsala in na bakin cikin to shi da dariya zai tarore an huta an gane ba bakin cikin zai kai ne ba to wannan ka ni kalamarin ka ka gano Allah ka ga kenan shine an tume da kaddari khairihi wa sharrihi kenan hulwihi wa murrihi kai iman da Allah da kaddara da Allah madaukakin sarki ko mai kyau ko ta sharri mara kyau da mai zaki da mai ɗwaci duk mutum ya ta gaba daga Allah da shi ne ya huta to ka gani bayan bakin ka ya tabbatar da ya sallama ga Allah kuma aikace ka aikata kenan to amma in ya zama yau da dan wani abu ya same ka na duniya kila wasu harkoki ka ne na kasuwa kila su ma'amurin ka ne na kullun kawai shi kenan ka shiga cikin bakin ciki saboda ka rasa abu kaza ai ka ba ba kila ma karshe mutai kake ne ma ga abin da zai same shi lahiya ba wanda hawan jini ko na mai kama da haka nan sai ya samu matsalar shi kenan ka ƙarshe mutum ya ɓata maka yi lokaci amma ko mi annanin ko ma mene ne in na murnan ne ta wuce zaka kai wani masu cewa abin da ke faɗa ruwan adami cewa in ka samu wani abu na farin ciki ko wani baka shi ce kai murna da wanda ya baka din ka yi murna da shi Allah da ya sai baka din subhanallah wannan kasan daga Allah ne shi wannan wanda ya maɗi Allah ne ya taimake shi inna alheri ne shi wancan mutumin Allah ne ka so ne da alheri shi yasa sai ya dahaye ya zo yau na abu ka gani to kaga kenan sai kai murna da shi Allah da ya sa wancan da ya kawo maka to ka gani duka wannan ne ya miƙa lamari ga Allah dukkan annabawa gaba daya waɗanda suka gabata kowanne daga cikin su haka yake ne ba wanda bai sallama zuwa ga Allah ne ba gaba daya su shi yasa zaka ji a ko ko da irin wannan sarona bilkisu ko ai kaga lokacin da take zuwa ta zo wajen Annabi Sulaiman take ce mashi wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin na miƙa zuwa wayana zuwa ga Allah madaukakin sarki tare da Annabi Sulaiman kaga ita ma ta sallama gaba ɗaya misali sai abin da Allah ya ci ke ne zukuru shi ne zaka ji duk irin su Annabi Yusuf suke cewa rabbi qad atasini min mulki wa allamtani min tawil ahadith fadil samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin tawaffani musliman ka kashe ni ina mai miƙa waya zuwa gare ka ya ubangiji ka gani duk irin wannan shine ga sunan dukkanin annabawa da manzannin da an kai akan haka da suka tafi to shine nan kaje Allah yake cewa za su ma ka gaya masu wa umirtu ni an umarce ni an uslima li rabbil alamin inni qawiyana zuwa ga Allah ubangijin talikai to sai sai ya ce
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa shi Allah madaukakin sarki huwa allazi shine wannan wanda khalaqakum ya halice ku min turabin daga ƙasa shine bi khalqi abikum adama minhu da halittar annabi adam da aka yi daga ƙasa din to da kaga annabi adamu da ƙasa aka yi shi to shine sai Allah ya ce shi halice mu da ƙasa din abin da yasa an kamar jami'a ka ce muwa saboda ai inda shi annabi adam ba halice shi din ba ai ba zai zo duniyar ba balle ko ya haife mu to kaga tunda an karce da kasa to kawo mu da an karce da kasa kenan to shine wanda zai halawo shine wanda ya halice mu min turabin daga kasa shine da ya halice annabi adam baban ku kenan thumma min nutfatin sannan sai ya halice ku kuma ku kuma sauran da annabi adam kenan daga digun mani sannan ya ce thumma min alaqatin sannan ubangiji ya halice ku daga watan gudan jini thumma yukhrijukum tiflan sannan sai Allah ya fitar da ku kuna ɗan yara thumma litablugu ashuddakum sannan Allah ya wanzar da ku kunka kai matsayin girma da ƙarfin ku shine sarruhu sannan Allah ya wanzar da ku kunka domin ku kai ashuddakum an wato cika ƙarfin ku shine shekara 30 zuwa 40 thumma litakunu ashiyuha sannan kuma sai Allah ya bar ku har zuwa sanda kun kai kuma wato tsofaffi sannan Allah ya ce minku daga cikin ku akwai man yutofa wanda ake karɓar rayuwa ce min qablu tun gabana ya kai tsufa da ya kai tsufa sannan Allah ce yana barin ku ne ku da duniya wani tablugu ajalan musamman domin ku kai lokaci wanda yake sananne wanda Allah ya ɗiba muku da mutuwa ne sannan Allah ya maku wannan ne wala allakum taqiluna domin ku yi hankali ku gano Allah madaukakin sarki lalle shi ne wajibi ya bauta mu wato ce wanda zai farko min turabi shi ne wanda ya halicci annabi Adamu daga ƙasa wanda kamar yadda aka sani annabi Adamu ƙasa ce aka kwaba aka halicce shi da sura irin wannan sannan Allah ya busa mashi rai bayan an samu shi rayuwa sannan Allah ce mala'iku usjudu li adam fasajadu dukkan su kansu daga bada Allah ya ce shi ci mala'iku duk kowa a duka a mai gaisuwa wasu malamai sun ce su jira ce irin maganar ta goshi da aka ga kasa wasu kuma sun ce a'a durƙusawa ce ta girmamawa an ka ce a masu kowa ya yi amma illa iblisa a ba su takbara sai shi da shi kadai girman ka ce ba zai yi ba da Allah ta mai sai ce ya tuwa shi ya yi shi wasu ya hujja ni na hisha yau ni da kaharta da wuta shi kuma kaharta shi da ƙasa kuma a ce mai su ni na hisha mara mai su ba wannan da wani da gano kuskure ko a ce hadari na mutumin da shi a wuri ne yau na an gace jika ɗaya misali ya samu wani matsayi babba a cikin lamarin addini ta Allah kila zan babban malami na addini ko kuma ya samu wani matsayi sosai mai daraja cikin addini amma sai ga catun da don jika na ne sai wulakanta da shi yau ko yi da shi ɗan wannan ko kuma ai ɗana ne tun da na haife shi za a yi shi kinan sai so ya game abin da gida misali kuma yana ɗagare shi don matsayi ne a wajen allah da girma na shi wulakanta ce ka ɗauka ta daɗa ballan ƙila ma da ba ma ɗane ba ne kawai dai gari guda zauna sun suke zaune misali amma dai tun da shi abu baga shekaru to shi kam bai ganin girman wani tun da duk girman da allah zai mashi to wannan koyi ne da shi ɗan shi kuma don shi ya ja shi da annabi adamu dai da shedan da mala'iku kaga sun tsohe mai da shekaru ba iyaka ma tun da dubban shekaru sun ka tsohe ma annabi annabi adamu da shi amma kaga mala'iku shi ko duk wanda Allah ya taimaka duk shekaru ne da tsohuwa dai duk wanda Allah ya ba daraja ba shi girma yana ganin girman nan har cikin zuciya sai wannan kuma ya koyi da mala'iku ne don su mala'ikun ba su kalli cewa mun tsohi ma annabi adamu shi da shekara dubu kaza ba tun da allah ce su gaida shi ne su durkusa sun durkusa sun gaida shi shi kenan kaga suka zana laya kuma sun ka samu darajar da sun ka samu wajen Allah shi dan shi ko da girman kai ce shi ba shi ai babba da shi ya risu ya za a yi mishi ya za a yi shi ta ƙasa kuma yanzu kuma ya mai su dada to shi riba mai ya ci shi ko ka zuba shi ne kuma da hasara ɗaya kuma hasara ta duniya da lahira gaba ɗaya shi inda matsalar wanga abin da yake ba wai ga hasarar duniya da ta kare ba a hasarar har da lahira ta kaucewa gaba ɗaya kaga shi yadda mu ba haɗa hauki tunda kaga tashi nan da yayi wata ɗin ta wuce da nan duniya tunda gashi nan inda za a gano shi da yanzu hasarar tashi da yi yau da yaro ya tashi za a fara koyon karatu kaga abin da aka fara ce mai ya fara koyon ga tsohon banza ko na ce mai ga shi a uzu billahi rashin ɗan jirgin ko kaga abin da aka fara koyon ga tsilla anan da kenan ka gani tun daga nan an kama la'anta ta kenan kowa la'anta ta kai har duniya shi kaga abin lalace me ya ja maka wai girman kai shine na ya Allah zai girmama wani amma kuma shi a gare gare wani shekaru amma shi kuma yanzu Allah ya shi shi kuma kawai Allah ba shi girma har a ce zai kusa mai sujada shi kuma gashi duk shekaru da girma ne to shi yasa kaga abubuwan suke da girma kwarai da gaske wanda shine kaji malamai suke cewa da ma wato abin da ake cewa hasara kenan shi ne suka cewa farkon abin da an ka fara saba ma Allah da shi ya can sama shi ne magana wanda shi da ɗaya ba ai kaga jin zai haka nesa shi ta za Allah zai girma wani yanzu da halitta ta shi ga shi abubuwan amma yanzu shi ba girma shi ba shi ne ta ja shi zai ki ashe ta zama musiba gare shi sun ka ce nan kasa shi ma da shi ne aka fara saba ma Allah ita ma wai an ka ce can sama ita kaɗai ce saban da aka ma Allah hasana ne nan kasa shi ma ita shi an ka fara ita don ya'ya annabi adam da sun ka zo kabiru da habiru da kamar da aka sani ka sa abin tajjaha guda kashi guda cikin su da aka ga hasara din ce ko saboda wancan dama ko can annabi arabu duk duniya kun san gidan su dai a fuku in ɗaya na inda sun yi aure ba inda su ba inda su aure aure sai gidan su shi yasa sai Allah ya halatta musu ga shari'ar su suna auren kannan su shikenan da yanzu yayi shikenan to shi yasa ma an ka haihu to sai aka ce ita sai da hawa tana haihuwar ɗaya guda biyu biyu ne in ta haihuwar ɗaya guda biyu to sai a ɗauko namijin wanga ciki sai a haɗa da mace da wancan ciki shi kuma wancan namijin dama mace da namiji ta karuwa haka na aka ana masu aure to sai an ka haifa tsakanin waɗanda ne to shi guda da an ka haifa shi na shi sai zama wanda an ka haife su tare ta yi kyau shi ko wancan wanda an ka haife su tare ba ta da kyau kuma ka san warware ya kai kotun da to shi kuma wannan jin zahin ya ce to bai yarda shi kan to shi yasa ya hasada ce san ba zai taɓa yarda ba shi kan to shi yasa ya kai kashe ɗan wanda shi shi yasa malamai suka ce ita ce farko wanda aka fara saba ma Allah da ita nan bisa ga bayan ƙasa kuma shi yasa kaga shi wanda ya taɗa shi ma da ya kashe wani har duniya ta kare yana na yana samun zulmi wanda ba iyaka saboda abinda manzo Allah sallama ya ce duk sanda wani ya kashe wani sai an rubuta mai zulmi saboda duk duniya shi ya koya mata wani kashin kashin kai to kan ko ko ayyuka kasuwa ta shi ko akawun din yana shiga Allah na shiga da yawa yanzu har da zamanin gari ha ba to zai wani aka kashe mutane ba aya ka dinga to duk inda aka kashe mutum guda ba shi yana da nashi kamishin saboda shi ya koya wa duniya gaba me ya jawo shaka wai hasada ce to kuma ƙarshe ta yanka shi ne ba ta da riba faɗuwa ɗaya kai kuma ciwo ne wanda baya warkewa shi sau da zaka yi wannan shi wanda zaka wannan shi Allah gaba zai ta yi da shi ya kai kawai baka kana ta bata lokacin ka kullum kana ta gana abin da zaka samu zaka ci damuwa din da bakin ciki kai ne to shi yasa ka ga ubangiji madaukakin sarki duka da ya zo yayi wannan ne annabi adamu aka zo aka yi wannan ne to shi ne da ƙasa aka halice shi shi ya jama shi dan musiba ya zan bala'i gare shi wai shi an halice shi da ƙasa shi da wuta an kai shi ya yi shi ta ya za a yi mai su da ba zai yi ba to annabi a rubuce shine Allah karfi ya halice da wannan ƙasa din summa min nutfatin sana da digo mani to to to shine sunan mai tausan yace daga digo mani wato shine sauran halitta kenan shine kaje Allah ya ce alam na khalaqakum min ma'in mahin ashe ba mun muka ce daga wasu mawla katatu ba to shine min nutfatin kenan sauran halitta kenan summa min alaqatin sannan daga jini wanda mun sani ai an karanta hadisi cewa wato in za a halicci mutum farko yana digo mani ne ko sannan daga ba sai ya zama jini sannan sai ya koma tsoka sannan sai a busa rayuwa cikin ego to kaga to shine na Allah yake cewa summa min nutfatin summa min alaqatin sannan sai ya zama daga jini sannan ya zama tsoka to sannan da karshe sai Allah ce summa yukhrijukum sannan sai Allah ya fitar da ku diflan kuna ɗan yara kana ɗan yaro karami za a yi ta fama da kai a cikin yara har akai ka girma kuma wani iko na Allah shi girman nan naka wanda akai kai ba ka jinsa ka ƙara ba girman nan ka ji wani iko na Allah baka taba jin sadaka kadan ji hannunka ƙara tsawo ba ko kawo hanka ba ko to shi Allah haka yake hikima sai dai kawai daga tsakanin kana kalma shikenan tun irin kana nan kana nan kana ganin kai yaro ne ana nan suka zan babba shikenan da karan babba ana nan sai dai mutum ya ce yau aure da ya aure da an gama ko sai ya ta ta da shi ke ya zama wai wani ne ya ce shi yasa shi yanzu da ka jan harcewa ka baba to ba kake wai ba ka annai kan da ka jan harcewa baba to ka gani to ka kana na shi kenan sai kawai dana ranka shi kenan sai ka caca shi kenan kawai sai ka zo sai ka gana ne yanzu kun zama kuwar da cikin wango ku don wani abin ta su kuwa ka nemowa shi kenan magana ta kare to wannan shi ne Allah ce shi ne wanda ya saka dimna kuna ɗan yara sun bada sau da ku shi kuma sanar daga baya sai kun kai wata tsananin karfin ku shine shekara talatin zuwa a shekara ɗari kenan sun bada ta kuma shi wa sanar ƙarshe ku zama tsofaffi ɗan ka ce shehu da lalaci yana ɗaukar tsoho kuma shehu ma na shi yana ɗaukar babban malami shehu kuma yana ɗaukar wani shugaba ba a cikin ɗariƙa shehu kuma yana ba da ma'anar sarki kuma kalmar shehu ita kaɗai tana ba da wani ma'anar to shine nan ne na tsohuwa da ne na akan shi kan na zama tsoho ɗin to shi ne wani kuma yi tawafa a kawai daga cikin wanda ake kashewa min kabarcin gabanin ya kai wata tsufa din wadda ta rubul ajalan musamman sannan kuma karshe kuma Allah ba ku haku kai zuwa ga lokaci wanda ke sananne na mutuwa kenan wala allakum ta'qilun Allah ce duk waɗanda abubuwan wannan tsaye ku yi hankali ku yi nazari ku yi tunanin abubuwa da yawa shi yasa mun tsara ku daga gaban haka Allah ba mu tunani da ke lokaci ya zama tsani insha Allah sai mun dawo muna fatan da muka daidai Allah ya karɓa mana kurakuran kuma Allah ya fi mana Allah ya fahimta da mu daidai mai gyarawa alfarar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama Allah ya karbi wata wuce gudanarwa Allah ya sanya mu daga cikin bayan da ke wata cikin wannan wata Allah ya ba mu dukkan alkhairi na cikin wannan wata don alfarar manzan Allah sallallahu Alaihi Assalamu alaikum. Wata da Allah ta kawo tabarma da makinci guda da tana nema addu'a.
na Allah ya saka da bayan Kawo kallon wa barka da shan ruwa. Allah ya tsara mana lafiya da nisan kwana. Kawo kallon mun je wajen wani wata tafsiri muka tarar da shi Allah ramar yana ta izin ba'ata a shekara shi ko malamin mai fassara na cewa izin ba a sa.
na wake na idin ba a sa a shiga ha wato idin ba a sa mai jan shiga cewa Mai mafi shi ke cewa izin ba a sa. Shi kuma mai fassara shi ke cewa izin ba a sa.
to mai fasar shi ya ne idin ba a sa a shiga ha ai inda zai duba kila zai ga bai rasa ganin ai wata mai alaƙa karama can da sama daidai na murin ai shi ne aka so ya faɗi ta da ai ce aka wani izin ba a sa ai ce aka wani wurin yawa wannan ƙara ce ta tajwidi ba na wannan ba Mhm.
Sai ɗaya kuma izan bai.
shi ma duk hukuncin su guda ne Kuma izan bai. Izan bai da izan bai.
na mai bizan bin din shi a daidai shi ma shi ne ƙa'ida ta tajwidi wanda wannan ba'ul din ita ce da hukuncin nata ne wannan hukuncin nata ne saboda haka wannan mai fasara din mai cewa bizan bihim din bizan bihim shi a daidai ne shi ma in ka diba nan za ka ga ai ma wata mai alama can alama can da sama wurin za ka ga ai mai alama wurin to saboda haka shi a daidai wurin izami Alhamdulillah.
to masha Allah to Allah samu rashin Allah jagora Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Maghrib والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Insha Allah.